الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin uku ga watan zulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da hudu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da imani abin da ke haɓaka imanin ko abin da ke nakasa imani malin ya biya na tattaro mana ayoyi da hadisai da suka zo a cikin alkur'ani da sunna domin ya sharhi da ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi imani mun shiga babin da ke bayani akan alkaba'ir a inda mun karanta hadisin da al'imamul bagawi ya samo shi daga abdullahi ɗan amro abdullahi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alkaba'iru al'ishiraku billahi wa uƙuƙul walidai ne wa ƙatlun nafsi walyaminul ghamus annabi ya ce babban zunubi ko kuma manyan zunubai to daga cikin rukunansu akwai shirka ga Allah sannan saba ma iyaye sai kuma kisan kai da kuma rantsuwan ƙarya al-imamul bagawi ya ce wannan hadisi ne ingantacce a hadisin da ya gabata malin ya yi mana bayani dangane da mai ake ce ma shirka da kuma magana da muka gabatar mai faɗin gaske dangane da abin da ya shafi haƙƙin iyaye da haramcin saba musu da kiyaye haƙoƙinsu suna raye da kuma bayan mutuwansu to bayan da muka ji waɗannan bayanai gaban da za mu tashi shine wa qatlun nafsi kisan kai nan ne ko mala ya ce wa ƙauluhu fadin annabi da ya ce katulun nafsi minal mubikat daga cikin zunubai waɗanda ke nutsar da mai yi cikin ukubar allah madaukakin sarki akwai katulun nafsil muslima kashe rai na wanda yake musulmi ne alma'asuma ran da yake tsare ba laifin da ya a shari'ance Allah maɗaukin sarki ya halattar da a iya zubar da jinin to wannan rai shine ma'asumatu dam an gano wannan da kyau ku me ke sa a kashe musulmi shine idan shaidu suka tabbatar da mutum ne wanda ya taba aure kuma ya zina an gano wannan da kyau ku shaidu suka tabbata ba shaidun kazafi ba na biyu sai in ya kashe kai ya kashe wani da gangar kuma dalilai suka tabbata ya yi kisan kuma suka tabbata cewa kisa ne na ganganci ba shubhul amdi ba tunan shi ma za a kashe shi sai mutumin da ya bar addinin shi sannan sai wanda ya mu gwamnati ta waye in ba waɗannan ba ba inda ya halatta a kama jinin musulmi a kashe shi babu wannan sam shi sa duk mutumin da ya sake ya kashe musulmi ta wannan ya sa kanshi a cikin bala'i shi ne mala ya ce allati harramallahu katlaha ran musulmin da allah madaukin sarki ya haramta kashewa illa an taf'ala ma yujabu katlaha sai fa inda mutum ya aikata abin da ya zama wajibi za a iya kashe shi wa yadkhulu fi dhalika tahrimu qatl al-kafir al-mu'ahad mala yace har ila yau bai halatta ba a ce mutum ya kashe kafirin amana mun gano wannan da kyau ku shi musulmi gaba ɗaya ma'asumud dami ne shi ba wani dalilin kashe shi kana son shi ba ka son shi kuna rikici ba kwa rikici kun fahimci juna ba ku fahimci juna ba babu dalilin da zai sa ka je kashe musulmi an gano wannan da kyau ku ba wannan dalilin sam sam sam sam sam babu shi sai in ya taba ɗaya daga cin waɗancan dokokin wai musulmi ba zai ma laifi ka ce to cin da ya man wannan laifi to shikenan ya cancanta a kashe shi ba ai ba kai ake ma laifi jini ya halatta ba ana ma Allah ne ko da muka ce wanda ya ma gwamnati ta waye sai fa wanda ya ma gwamnatin musulunci ta waye an gano wannan da kyau ku su ne khawarij su kuma annabi ne ya halattar da a yaƙe su a kashe su ma in ba haka ba wane yana jam'iyya kaza kai kuma kana jam'iyya kaza kuma ku ne ke da gwamnati baka cewa wane ya saba mana saboda haka a ɗibo nassoshin alkur'ani a loda mashi ai kuma ba musuluncin kuke yi baye an gano wannan da kyau ku nassoshin alkur'ani da sunna suna magana ne dangane da gwamnatin musulunci sannan sai gwamnatin da musulmi suke ƙarƙashinta kuma tafi ƙarfinsu bayan da suka iya ana masu kama karya to a nan an hana su yi ma irin wannan gwamnati tawaye domin su samu dama su gudanar da addininsu kamar yadda allah madaukin sarki ya umarce su ina fatan kun gano wannan da kyau komi a musulunci a bisa tsari da saiti da kan gado ake yin shi babu abin da ake yin shi a cikin hauma-hauma da ra'ayi da tunani da atifa zil ya ja ka ka zo ka yi abin da za ka dawwama a cikin wuta a ranar kiyama ka je lahira allah madaukin sarki ce shi ba shi ya sa ka ba allah madaukin sarki ya kiyaye to na gaba bai halatta kafirin da kuke da alkawarin zaman lafiya ba kuma sun yadda za su rika bai wa gwamnatin musulunci jiziya a samu ne je kashe shi bai halatta ba an gano wannan da kyau ko har ma hadisi ya tabbata daga annabi annabi ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafirin amana lam yarih ra'ihatal janna wannan ba zai ji kanshin aljanna ba ba ana maganar shiga aljanna bane dawo maganar shiga aljanna ba zai shiga ba ana magana ne zai ji ƙanshin aljanna wanda tafiyan shekara dubu ana juwo ƙanshinta ba zai ji ba wa ya kashe ya don ya kashe kafirin amana to don Allah ka yi ƙiyas ina ga mutumin da ya kashe musulmi kuma wannan kafiri ne da kullum sai ya zagi Allah garin Allah na wayewa da zagin Allah yake farkawa kafin ya kwanta sai ya zagi Allah idan abin mamaki ya taso mai ya zagi Allah in na tsoro ya taso mai ya zagi Allah yana faɗin abin da sama da ƙasa da duwatsu kamar su rugurguje Allah baya son shi kuma baya son shirkan da yake yi to amma sai aka yi alkawarin zaman lafiya da shi da gwamnatin musulunci har yake ɗiban abu yana biya a matsayin jizya sai kai musulmi haka siddan ba da kuskure ba ba baka sani ba haka kadai ka zo ka kashe irin wannan kafirin amana annabi ya ce ba za ka ji kanshin aljanna ba kun ji ɗaya to ina ga wanda zai zo shi kuma ya kashe musulmi ba cdd ba saɗaɗa wai kawai don wannan musulmin ba ka son shi kadai don wannan musulmin yana neman kujeran da kake nema sai hamayya da adawa ta siyasa sai ta taso sai kana ganin cewa in ba ka kau da shi a doron ƙasa ba to wannan mukamin da kake hankoran nema to ba za ka samu ba ko ya kasance kudin nan duk ma'aikatan gwamnati ne wane yana gabanka da zai ritaya to za ka samu wannan kujeran ko kuma tenuwan shi na farko tana dab da karewa kuma kana jin ishin ishin za a riniwin wannan tenuwa nashi sai ya ƙara adadin wasu shekaru in kuma ya tafi mai yiwa gwamnatin da kake hasashen za ta zo bayan wannan gwamnatin ba ta yi da ku ƙila ba za ka iya samun kujeran ba sai shaɗan ya riya maka why ba za ka shirya kashe shi ba ka kashe musulmi don wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko ka kashe musulmi don wannan da waɗanda saboda hamayya dangane da irin abubuwan da yaran nan samari suke yi ‘yan tauri ne su ‘yan shalisu ne su a daƙaice su ‘yan iska ne haka siddan sai su ɗauki zuga su tada tawaye sai su je unguwanni ko wani biki ko wani sha'ani na sallah ne ko na menene sai ya haɗa su rigima da ‘yan uwansu musulmi su rika ɗaukan makami suna fyaɗa musu an gane wannan da kyau ko ko irin waɗannan abubuwan da aka saba gani na waɗanda ke garkuwa da mutane ko waɗannan 'yan boko haram da ke bi suna karkashe jama'a don kawai baka shiga cikinsu ba to kai ma wai jininka ya halatta jama'a mun gano wannan da kyau ku kaga duk irin waɗannan abubuwan da waɗannan mutane suke yi ba daidai bane ko bai dace ba a wani fannin za ga kawai mutum ne yana da gwamnati a hannun shi su wane 'yan adawan shi ne yana tsammanin za su iya kawo mai cikas sai shirya aji a kashe su ana yi ko ba yi haka kawai yaro ya ɗauke ka kan mashin ya ta lula gudu da kai ya je haka siddan saboda ganganci ya kayar da musulmi ya kashe shi ya shiga bala'i da ba zai fita ba ko kuma ka san motan ka ba ta da lafiya haka kawai a ɗura maka mutane zuwa kaduna ko zuwa funtuwa ko gusau ko zuwa kano ko jigawa ko zuwa abuja ko fatakwal ko zuwa lagos ko kwara haka kawai ka kama hanyar jos da bayan allah ka je ka kashe su haka siddan kana guje-guje irin abubuwan da masu motar nan suke yi har ma ka ji ana ce musu delete all delete all lahira ko jega irin waɗannan kirari da ake masu wallahi ku yi hankali duk wanda ya suke ɗauki musulmi ya je alankara kawas da abin da ya shafi lafiyan shi ko rayuwan shi ya je bakan cikin bala'i har wani shegantaka irin waɗannan masu motoci suke abuja sai a ɗauki fiye wata sai a huda shi da allura sai a ɗaura shi haka yana reto yana ɗaga sai su tashi da mota sai su tafi wai abin da ake so wane ne zai kai kano daga abuja kafin fiye watan ne gama ɗigewa an gano wannan da kyau ko daga yadda suke gudu tana faɗi ko ta kauce hanya a je a ragarraga da musulmi ya za ka yi da wannan jinin ya za ka yi da wannan jinin ko likita a asibiti ciki ya gama haɗuwa tsaf mutum har an hura mai rai yana motsi ya je ya kace-kace da wannan ran wai don ba a san a haife shi a jikunya ran musulmin kullu mauludun yunadu alal fitra ka kashe shi kawai don wasu su farin ciki ko kuma ta haifar ɗan saboda ba a samu cikin ta hanyar da ya kamata ba ta je ta kashe shi musulmin ki jefa rayuwanki cikin bala'i cikin musiba kawai don mutum ya tabbata a wuta ya ƙosa shiga wuta waye sanar da kai duniyan nan za ta dimanta gare ka mun gano wannan da kyau ku isa ku ji tsoron allah akan abubuwan da kuke yi don mutumin da ya san yana da abin hawa bai da wadataccen birki kaji daya tayoyin motanka ba su da kyau kaji biyu ko clutch ɗinka yana felin kaji uku ko kana jin bacci ko ka gaji ko baka san hanya ba karka sake ka ɗiba al'umman musulmi karka sake in ko ka sake ka je ka kwamsa hatsari ko ba azumi sittin ake magana ba abin da zai biyo maka baya a lahira shi yake magana ku ta lissafin abubuwan da ba mu kawo ba yadda mutum zai riya ma zuciyan shi shaɗin ya tunzura shi ya je ya kashe musulmi ha kawai saboda ka ƙosa sai an sa sunan ga cikin 'yan wutan jahannama kai baka san wuta ba ne duk mutumin da zai san me ake ce ma wuta ko bai taba taba ta bane da Allah in kana son ka san me ake ce motan jahannama ka je ka samu rushi rushi sosai a tukuban mai balangu ka kwaba wandanka ka zauna a kai mun gano wannan da kyau ku to wannan zafin da za ka ji to shi ne ɗaya bisa saba'in na zafin jahannama na rantse da Allah bai ma kai ba saboda wannan wutan da ake kunna ma ice ai ba wuta ba ce wutan da ake narka karfi ita ce asalin wuta wannan wutan ita ce ɗaya bisa saba'in ɗinta ai wannan wutan namu da ashana ke kunnawa ai nasara ma sun gama sallata ta ai ina ba ta mun gano wannan da kyau wancan wutan gas da in aka sake aka sa shi a hannunka busar da hannun zai ba wai ya kona ka ba kawai zare ga kawo toka ta so ne fuu sai ka ce ina ya tsana a ce ya iska shi ma zama toka wannan wutan da ke narka karfi ita ce ɗaya bisa saba'in na zafin jahannama za ka iya ɗauka hadda za ka yi da jinin musulmi ya tafi a banza a zo zaɓe ka ji ɗan siyasa yana cewa kashe shi in ba zai yiwu ba da ya hana mu amnan kawai wuce da shi kaji sai ka ce wani shazimami Allah shi kyauta wani hadisi da ke bayani akan haramcin kashe kafirin amana al'imamul bukhari ya ruwaito shi an fahimci wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya kiyaye babba abin da kai ci ka ji masu addini suna iya buɗe baki suna cewa fafutukan neman shugabanci na iya sawa a kashe mutum har su rika attempt na kashe musulmi da barazana akan jinin musulmi da dukiyan shi Allah ya kyauta an salim ibn abdullah ibn umara radiyallahu anhu qala ya ahlal iraq ma as'alukum an as-saghira wa arkabukum lil kabira سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم وأنتم يضرب بعضكم ركاب بعض وإنما قال موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ قال الله تعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا akwai babban magana a nan salim ɗaya daga cikin 'ya'yan abdullahi ɗan umar ne ya ce ya ahalal iraq ya ku mutanen iraki ma as'alukum anis saghira matsalanmu ba wai kananan zunuban da kuke aikatawa muke maku wa'azi da nasihantar da ku da jan kunnunku akan ku bari ba wa arkibakum lil kabira amma ku abin da ke damun ku shine duk wani abin da yake hamshaki ne na zunubi shi kuke kokarin haye ma mun gano wannan da kyau ku matsalanku kenan duk ba wannan ne ma matsalan ba samitu abi ya kolo ya ce na ji babana abdullahi dan umar yana cewa samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo na ji annabi yana cewa innal fitnata ta ji'u min hahuna fitina ta nan za ta zo wa auma'a biyadihi na hawal mashrik sai nuna gabas suna madina ina ne gabashin madina iraki mun gano wannan da kyau ku wannan bangaren sham iraki rasha ukraine da duk wannan yankin ya ce min haisu ya na shaitan ta yanda ko ta inda ƙahon shaidan yake bullowa wa'antum ku mutanen nan ga ku yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin kuna ɗaukan makami kuna kashe junanku haka siddan wa inna ma qatala musa alladhi qatala min ali fir'aun annabi musa ya kashe mutum daga cikin makiya daga cikin tawagan fir'auna khata'an kisan kuskure amma Allah madaukakin sarki ya ce wa qatalta nafsan karka manta kai kisan kai kun gano wannan jama'a kisan kai ko in ba Allah ya saka ka ba ko da matsala annabi musa kisan da ya yi Allah ya sa shi ne? kaga lokacin ma da ya kisan babu fa shari'a a hannun shi amma da yake jinin ɗan adam babun wasa ba ne amma kaji sai da Allah yake mai magiya waƙatalta nafsan kai kasa kai fanajjaina ka minal ghammi muka fitar da kai daga kuncin da fir'auna ya nufin saka duk da mun maka wannan wafatan naka futuna sai da muka yi ta sa ka cikin matsala duk mutumin da ya kashe rai jini sai ya rika hawan shi wallahi malam ba za ka taba zaman lafiya ba ina fatan kun fahimci wannan ba za ka taba zaman lafiya ba ya ce musa ma kenan da allah maɗaukakin sarki ya yi koshi ya zaɓe shi kaji da suka kare game da kashe kafiri daya wanda ko mutanen iraki musulmi kuke bi kuna karkashewa suddan mutlaƙan allah shi kyauta wani hadisi alimawan muslim ne ya ruwaito shi an salim bin abi ja'adin kala kuntu inda bin abbasin ba da ma kaffa basaruhu fa'atahu rajulun salim ɗan abi ja'ad ya ce na kasance ina wajen abdullahi ɗan abbas a lokacin da ya makance sanda wani mutum ya zo wajen shi faƙala ya ce mata rafiyar rajulin katala mu'minan muta'ammidan me kake gani ya ibn abbasin dangane da mutumin da ya kashe mumini da gangar ƙala sai ibn abbasin ya ce jaza'uhu jahannama khalidan fiha ai sakamakon wannan mutum a lahira shine wutan jahannama kuma in ya shiga ya shiga dindindin ba shi ba fita wasaƙal aya sai koro ayan nan ta cikin sotin nisa inda Allah ya ce wa mai yaktul mu'minan muta'ammidan duk mutumin da ya kashe mumini da gangar fajaza'uhu jahannama wannan mutum makoman shi jahannama ce khalidan fiha in ya shiga kuma zai dawwama dindindin wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah madaukin sarki ya fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine mai albarka wa addalahu azaban azima kuma Allah madaukin sarki ya mai tattalin azaba azaba babba ƙala sai mutumin ya ce laƙad nazalta fi akhiri laƙad nazalat fi akhiri ma nazala wa ma nasaha shay'un ibn abbas ya ce kaga wannan ayan tana daga cikin ayoyin da suka sauka ga annabi a ƙarshe-ƙarshen rayuwan shi kuma ba wata ayan da ta zo ta sassauta ta ballantana ta shafe ta hatta qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har aka ɗauki ran annabi wama nazala wahayun ba'da rasulullah Allah madaukin sarki bai saukar da kuma wani wahayi bayan manzon Allah ba qala sai ce a fara'aita in taba mai tambaya sai ce mai ibnu abbas to ya kike gani in wanda ya kashe muminin daga baya sai zo ya tuba fa wa amana kuma ya gyara imanin shi wa amila amalan salihan ya komo ya ci gaba da ayyuka na kwarai sun mahatada kuma ya kama tafarkin shirya ya zama mutumin kirki salihi mai nagartattun ayyuka kana ganin Allah madaukin sarki zai manta da wancan kisa qala sai ibnu abbas ya ce wa anna lahu tauba wal huda ta ina wanda ya kashe mumini zai yi tuba ballantana ya shiryu ta yaya ta yaya ka kashe mumini ka tuba to ta ina za ka tuban a ina za a gan shi ballantana ka tuban eh a ina za ka gan shi ballantana ka tuba kuma ta yaya wanda ya kashe mumini zai shiryu kun ji malaman farko ku an na tauba allan da ya hana kisan kuma in an yi kisan ya ce khalidan fiha wa gadiballahu alaihi wa la'anahu ta ina zai tubatu ina zai ga wanda ya ma kisan wanda aka kashen ya ce mai wane ni na kashe kaka yafe min ya ce yafe maka ina za gan shi kaji ɗaya idan kai rashin sa'a iyayen wanda ka kashe sun mutu ka ƙara shiga cikin matsala don suna da haƙƙin ka kashe masuwa ɗa sai ka je ka ta da su ka roƙe su gafara matsala na gaba mai yiwa yana da wasu 'yan ƙananan 'ya'ya waɗanda ba su da baki sai sun girma sun balaga sun haɗa hankali wajen shekara arba'in sannan ka zo ka gaya masu irin ɓannan da kai masu kuma ka gaya masu da a ce ban kashe mahaifinku ba da yanzu kun wuce inda kuke amma kashe mahaifinku ne da na yi ya haifar da kaza da kaza da kaza da kaza a rayuwanku da kuma addininku in sun yafe maka to sun yafa janubinsu sannan sai ka je ka tada iyayen su yafe ma ƙarshe sai ka tada wanda ka gashe ya yafe maka in ko ba ka iya wannan ba anna lahu tauba wal huda zamanka lafiya jinin musulmi ke nesa nesa da shi bakin rijiya ba wurin wargin yaro ba ne annabi ya ce lazawalul ka'aba ka'aba a rushe ta a manta da inda take ya fi sauƙi a wajen allah da ka zubar da jinin mumini ƙwaya ɗai gyal jama'a kisan kai bala'i ne kisan kai musiba ne wanda ya san yayi bai san waɗannan hukunce-hukuncen ba ke ta tuban ma Allah madaukakin sarki ƙila laifin da ke tsakaninka da mahalicinka ya yafe maka amma masu wancan haƙƙin sai kun hagu mun gano wannan da kyau ku Allah sai kun hagu kisa kisan kai bala'i ne kawai da zuciyanka ya ɓaci jama'a ko kun san ɓacin rai ƙarya ne ɓacin rai mene ne wala ƙarya ne ba shi minti talatin in yi yawa ba shi kwana talatin in bai wuce ba ɗiban mai shekara talatin ko mahaifinka ne ya mutu za ka manta haka cin da dai annabi ma ya mutu ka manta ballantana mahaifinka duk yadda ranka ya ɓaci ko ka yi haƙuri zai wuce duk wanda bai baka haƙuri ba ko a duniya baka da maƙi kamar shi duk wanda bai baka haƙuri ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa ja'a ala wifki ma zahaba ilaihi ibn abbas fi zalika ahadith kathira hadisai ɗibge sun zo suna goyon bayan wannan fahimta na ibn abbasin minha daga cikin hadisan ma akhrajahu ahmad akwai hadisin da ahmad dan hanbali ya fitar wannan sa'i an mu'awiya sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo mu'awiya ce na ji annabi yana cewa kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu duk zunubi ana sa tsammanin Allah madawakin sarki ya iya gafarta shi kun jafa a sa ana tsammani ba tabbas ba ne karkace to shi da mun karanta a jiya an ce ƙananan zunubai ma ana gaggafarta su ai kaga malamin nan shi yasa nake son zuwa wajen karatunka asa ne ya hankali asa asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran amma banda mutumin da ya sake ya mutu kafiri war rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan da mutumin da ya kashe mumini da gangar ba kisan kuskure kisan da baka sani ba Mm-mm. kisan mi da gangar kana sane sau da ya bata mare kajin haushin shiga ce a wuce da shi da kuma ka mimike kai ba kai bacci ko Allah ya ka sani in mulki ya sa ka wannan ko kana raye da ƙarfinka da dukiyanka da komi Allah za an shi mulkin a hannunku bayan da kuka iya daga mutum ya dawo yana nan kaman baya nan Allah shi kyauta mala ya ce wa kada hamalar jimhurus salaf wa jami'u ahalus sunna mawar da fi zalika ala taglizi an samu da yawa daga cikin malamai magabata da mafi yawancin malaman ahalus sunna suna ɗaukan waɗannan nassoshi a matsayin ana jan kunne da tsoratar da mutane ne dangane da haƙƙin jinin musulmi wasahu taubatal katili ka gairihi suke ganin idan mutum ya kisan kai ya tuba akwai yiwuwan allah maɗaukin sarki ya karɓi tuban shi wannan fatawan malamai ne waɗancan kuma nassoshi ne an gano wannan da kyau ku kai hankali nasoshi ne har annabi ya mutu a haka yake duk sahabbai a haka suke malamai ne suke ganin kisan kai laifi ne in Allah ya ga dama yana iya yafewa to Allah ya ga dama duk zunubi ma zai yafewa yi an gano wannan da kyau ku duka don malamai suna cewa kisan kai ya kai shirka ya kai shi ba to yana daga cikin maduna zalika kajin da suke karkata kenan an gano nan da kyau ku kuma can cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya kawo shirka da kisan kai da zina ya ce wanda ya yi tuba allah zai gafarta ba shi sai suke ganin ai wannan yana ciki amma kai hankali wancan dai nasi ne ma'ala ya ce wa ƙalo ma'ana ƙaunuhu fa jaza'uhu jahannama أي إن شاء الله أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى إن الله مروكين سركي ياسو يابي متبدئيا سورة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله قال ما سيافي in bai so fa shine jaza'uhu jahannama wasu malamai suka ce in Allah bai nufi sa ka jahannama ba to tun wuri ma ba za ka yi kisan ba in ka riga kai ko da shige na magana ya ƙari kawai za ka haƙura haka za a bude ƙofa ka shige allah maɗaukin sarki ya kyauta ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا daga cikin dalilan da suke kawowa akwai hadisin Isra'ili din nan wanda ya kashe mutane 99 summa tamamul mi'a sannan ya cika ɗari da wannan mai karambanin fata wannan ko? eh kuma ga sa addini ba ka ba fata ba an gano wannan da kyau ku? Allah ya shiryar da mu fatawa ba kowane mashirmanci ke ba sai mujtahidi shi ko mujtahidi authority ne shi a me a addini an gane mujtahide suke ijma'i mujtahide suke me ittifaki shi ko ijma'i hujja ne daga cikin hujjoji yana daga cikin masadiru tashril islami ijma'i ba nasi ba hadisi amma ana dogaro ne akan me alqur'ani da hadisin ne sai ai fatawa akai to suwa suke wannan mujtahide ne suke yi dama daga cikin masadiru tashril islami akwai qur'ani akwai hadisi na uku me ijima'i an gano wannan da kyau ku in ga kafirce ma ijima'i da wanda ya kafirce ma qur'ani da hadisi da ɗaya ne kai da ka ce ijima'i ƙarya ne da ka ce qur'ani ƙarya ne da ɗaya ne na uku shine kiyasi sahihi waɗannan su ne masadiru tashri'il islami al-muttafaqu alaiha an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sauran da su Imam Malik da sauran malamai mujtahidai suka kawo waɗannan su ake ce ma al-mukhtalafu alaiha amma su ma ba zubar da su ake ba irin su shar'u man qablana masalihul mursala istishabul hal da dai sauransu faƙala shi wancan mai karambanin fatawa ya ce la taubata ba ka ba tuba faƙatalahu fa'akmala bihil mi'a sai kashe shi cika ɗarin ko bai kashe shi ban yaje lahira a jihannama za a tura shi don ba ma Allah ƙarya sun maja akhar sannan sai wani ya zo faƙala ya ce wa man ya hulu bainahu wa bainar tauba da ya ga wannan bai bashi fatawan arziki ba sai da bojan wani malamin ya ce a waye zai hana ka tuba kuma ya tuba kuma aka yafe mai an gano wannan da kyau ku jama'a mun gane kana kawo malama wannan sai ce wannan shar'u man qablana ne shari'an wanda suka zo kafin mu ne ayakuna shar'un lana zai zama shari'a kan mu in annabi ya sa hannu ya tabbatar da shi zai zama sai aka samu a cikin alkur'ani Allah yana cewa duk wanda ya kisa wuta to wasu malamai suka ce waɗanda ya kashe can 99 nan ba mumini a ciki saboda ba inda ruwayin ta ce ya kashe mumini 99 kwa akwai wani ce ta yi wannan da ya kashe na ƙarshen shi wane ne aka ce shi mai tsautsayi ne in ka da to dogarin malamai ba ka iya bari sau da malam sun goge a cikin addini allah maɗauki zarki ya sa masa albarka malai ce alhadis fi sahihi muslim hadisin na cikin sahihu muslim fa'iza sabata zalika liman katala min gairi hadihil umma idan wannan sassauci ya tabbata ga wanda ya kisa daga cikin wata al'umma to ina ga kuma wannan al'umman kun gawar magana da ba da zai ce yanzu wannan wata al'umma ce can daban suka samu wannan sauƙi da sassauci ina ga wanda yake cikin wannan al'umma shi don menene za a kulle mai ƙofan samun sauƙi da sassauci famithluhu lahum aula al'umman nan na annabi su samu wannan sauƙi da sassauci shi ya fi in ka ce ta yaya sai a ce al'umman baya an hana cin ganima waɗannan an sauwaƙa musu al'umma kaza an hana su kaza wannan an sauwaƙa musu can an sauwaƙa musu sauƙi waɗannan nemin babu aula su ƙara samun mai sauƙi a kan nasu kajin da malamin suke aikin nasu mun gano wannan da kyau ku malamai magada annabawa mahala ya ce lima khaffafa Allahu anhum min al'askalin lati kanat alaman qablahum musamman irin yadda Allah madaukin sarki aka samu ya sassauta ma wannan al'umma al'amura da yawa a kan al'ummomin da suka gabata wanda suke kan matsaloli nauyaya a kansu amma sai aka samu ita wannan al'umma Allah madaukin sarki ya zo mata da sauƙi ya zo mata da sassauci Allah ka samu mori wannan sauƙi da kuma wannan sassauci Allah ka sa mu dace amma ka sani kisan kai nassi can kuma ijtihadi ne na malamai in sun yi daidai lada biyu in sun yi kuskure lada daya kuskuren nasu an yafe musu manyan malamai kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa min ma la shakka fihi anna qatlan nafsi min a'zamil kaba'ir ka sani abu ne wanda babu ko tambaba a kai kisan kai na daga cikin manya-manyan zunubai allati yastahiqqu sahibu hal uqubatul marko muraddi'a wanda ya kamata shi wanda ya wannan laifi a mai uquba mai girgizawa wa qad warada fi sha'an hazil jarima ash-shani'a ahadith kathira hakika hadisai masu ɗimbin yawa sun zo dangane da wannan mummunan laifi laifi mai muni inda Allah inda manzon Allah yake cewa kullu dhanbin asallahu asa an ya gafirahullah duk zunubi Allah madaukin sarki ana sa tsammanin zai iya gafarta shi sai illa man mata kafiran aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan kaje fa yanzu wannan ruwayar ta ƙara zuwa da wani abu mai zafi mumini ya kashe mumini da gangar wannan Allah ba zai yafe mashi ba an gano wannan sai aka waye gari kai ba mumini bane amma kai musulmi ne ga magari sai ka kashe mumini yaya matsalan misali a ce kurti ne kashe janar yana ko musiba ko akwai sassaucin sauƙi janar ya kashe janar koko amma duk da haka aka ce in janar mumini ya kashe janar mumini allah ba zai yafe mai ba taulantana na ƙasa ya kashe na sama ko a ce musulmi mushiriki ko musulmi dan bid'a ya kashe mumini kaga kare ya kashe ragwallaye kenan mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye kaga dai ba za ka ce bar kai me ba bar a yanka shi dan ai me madadin ragwallayen nan ina fata mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta wani hadisi al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na 4270 wa ibn hibban ibn hibban ma ya fitar da wannan riwaya a lamba na 5980 bai haƙi a jizi na takwas shafi na 21 Allah ya saka masu da alkhairi wa ƙauluhu har ila yau annabi yake cewa لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم da za a ce halittun sama duka da halittun ƙasa duka su haɗa kai wajen zubar da jinin ran musulmi ƙwaya ɗaya gyal la'akabbahumullahu finnari da Allah maɗaukin sarki ya kifa su a wuta baki ɗayansu ɗaya gyal kalli yawan halittun sama wa ma ya alamu junuda kalli yawan halittun ƙasa da Allah ya yi saɗi gaba ɗaya suka sai kai ɗaya ka je kashe bayan Allah kai ɗaya ya za ka yi da wannan bala'in Allah shi kiyaye wani hadisi al-imamul bukhari al-imamul turmi da ya fitar da shi min hadisi abi abil hakam albajali lamba hadis na dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da takwas wa ƙauluhu har ila yau magana annabi da ya ce la ya zalil mu'min fi fushatin min dinihi musulmi ba zai gushe ba yana samun yalwa yana samun hikimomi da fasaha da karbuwa da mutunci da sauki da sassauci cikin al'amuran shi baki ɗaya malam ya daman haraman muddin bai taɓa jinin haram ba wallah na ga al'amuran ka sa tafiya lafiya loko daga ran da ka sake kai kisa ku ka shiga matsala daga ran da ka sake ka taɓa dukiyar musulmi ko ka shiga matsala daga ran da ka sake ka taɓa mutuncin musulmi ko ka shiga matsala duk abin da kake hankoro kake lalibe kake shinshine-shinshine ka kai ko ka samu ko wala ba ka samun shi Allah ya sauwaka wani hadisi al'imamul bukhari ya fitar da shi a lamba na 6,862 ahmad ya fitar da hadisin a jizi na biyu shafi na 94 wa ƙauluhu har ila yau magana annabi da ya ce من استطاع الله يحول بينه وبين الجنة duk wanda ya samu dama ya hana duk abin da zai zama mai shinge ko katanga ko shamakin da zai hana shiga aljanna to ya marmaza ya kiyaye wannan abin daga ciki kaffin min damin a haraƙahu falyafa'al yanda zai kare kanshi daga zubar da jini to yi marmari wannan wallahi in dai baka shirka ku to kada ka sake ka zubar da jinin musulmi in Allah ya tsare ka baka shirka baka taba kisan kai ba ko wallahi kar ka sake kai zina haji musiba na gaba an bayyance wannan shirka hada da bid'a son zuciya duk yan gida ɗaya ne ina ba ta mun gano wannan da kyau duk yan gida ɗaya ne ba su da wani bambanci sam to kisan kai ku kai hankali ko da wani zai maka tawili ya ma ƙarya ya burin-burin kanka da burin ƙarya Allah kai hankali da wannan kai hankali Allah madaukin sarki ya kiyaye shi sa in ka samu dama da zaka hana abin da zai hana ka shiga aljanna ta hanyar kamewa game da zubar da jini to Allah kai wannan abu duk yanda abu zai taso Allah ka rika shiga ciki a ce za a zo za a yi zanga-zanga ko za a yi wani hayaniya da wannan zanga-zangan ko hayaniya za ta haifar da rikici ko rigima nan gaba Allah ka rika sai ka shiga ciki kuwa kawai ga mutane sun taru suna dukan wani ka shiga ciki ko da da rabin kalma irin yadda ce ku buge shi ci ku shi ba ka ake faɗi ba Allah ana kashe shi da kai ciki wala da kai ciki ka san haka ka taimaka da rabin kalma in ba za ka iya hanawa ba ka karanta littafin ibn al-qayyim da yake bayani akan hukunce-hukunce da alkalanci turukul hakimiyya ne ko? eh? turukul hukumiyya yake cewa mutum ne aka koro shi da gudu sai wani ya rike shi sai wancan da ya koro wannan da aka rike sai zo da makami ya bige shi har ya mutu a gefe ga wasu dattawa suna kallo ba su hana mai rikewan ba ko ba su hana mai kisan ba sai aka je da kes ɗin kotu ibn alƙayyama ce hukuncin da alƙali zai shi ne wanda ya kisa dai nan take za a kashe shi wanda ya kama wannan ya rike shi har aka kashe shi shi kuma za a kai shi gidan yara ɗaure shi rai da rai su kuma waɗannan da suke kallo har ɓannan nan ya faru su kuma za a tsira idanuwan su mutu makafi kawai irin bai da amfani to da sun ga ɓanna sun bar ɓanna ta yi mai ta ci gaba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 7152 yanzu kaga duk waɗannan nasoshin ko suna ƙara tabbatar maka kisan kai ko bala'i ne duk wanda ya shuta zai shiga an gane kina wancan nassin kwaya ɗaya da suka kawo na bano isra'ili ana da yanda za a mai tawili an gane sannan tawilin da suka kawo liman ya sha in allah bai sa mai kisan kai a cikin wancan mashi'an kuma ba so da yana da nassi ta kada wani ya zai maka wani tawili ka je ka hau kan wannan tawilin ka je lahira a ce to ban da ku ba ku wannan ba eh a ce duk wanda ya zo da credit biyar za a ba shi admission a jami'a sai ka zo da credit biyar amma ba english ba mass sai a ce ban da ku ana ku bayi ko kuma kuna murna za ku je jami'a babu fos ume sai a ce ban da ku sai an yi mai sai yi screen ina ba ta mun gano wannan da kyau sau da masu dokan suna bacci allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mahala ya ce wa gairu hamin al'ahadisu dalla ala idami hadil jarima wa shana'atiha waɗannan hadisai da wasunsu suna nuni a kan girman wannan mummunan laifi da kuma munin shi ne wanda bai kamata musulmi ya sa kanshi a cikin wannan bala'i da zai zama mai alaka kai ba Allah shi kiyaye a cikin littafin al'imanu bil qada'i wal qadar na Muhammad bin Ibrahim al-Hamad a shafi na 156 ya ce al'ikidamu ala katilin nafsi al'intihar fahunaka man iza za kadhul gumum yana daga cikin hannun da aka yi dangane da kisan kai shine al'intihar shine mutum ya rataye kanshi ana nan ko bayi wani ya ji bala'i ya bala'i ya ji Allah waro mutu sai je sai sha guba wuta jahannama rot mun gano wannan da kyau ko yanzu a garin nan nasa akwai jahannama rot ko amma yanzu babu ko kai ba wa shi akwai ganganci malam wai layi ne da karuwai da 'yan dauda da 'yan caca suke kaka gida a garin nan kawai sai 'yan garin nan suka sa ma layin suna jahannama rot mana kana neman hanyar jahannama dogata a wani gari a jihar katsina akwai irin wannan yanki na rukunin unguwanni na unguwa wanda cike yake da karuwai da 'yan iska su kuma mutanen garin sai suka samu garin suna shedanawa kaga nasa akwai ɗin sassauci shi ne wata rana ke wasu baƙi a nan unguwan sun zo sha'ani na ce ke a wani gari kike sai ce a wannan garin da kin ci a ina ta ce a shaidanawa muke na ce a kin ga ko muku annabawa muke tuwa ba su a duk garin ba annaba na ce suna na garin nima ɗan garin ne amma muna mu tsoron shi annabawa wane ne mukabilin shaidan ba annabi ba to Allah ya kiyaye amma gaga dan jahannama road ba zai ci shi yana jahannama road ba mutum ya gangancin kashe kanshi shekaran je ne nike ji a ɗaya daga cikin kafafin yada labarai na ƙasar nan wai akwai wata mace da ta kira taro na sallama da aminanta wai ta gaji da duniyan nan za ta kashe kanta a ina a can asimatul kufur wal ilhadi ƙasan amerika wai yanzu an yi sassauci mutum ya gaji da duniyan nan sakamakon matsaloli sun ishe shi ya je a hukumanci ai mai allura ya mutu kai arne shi ne iskanci malam kai inna lillahi wa inna ilaihi rajun mu kuma a cikin addinin mu an ce duk abin da ya tsanani zai me zai sauki amma shi da yake arne bai da annabi muhammadu to shikenan idan tsanani ya tsanani sai ya ƙara banka kai cikin me cikin tsanani bai da inna ma'al usrun yusra in ba ka da imani kana ganin tsanani madadin ka tuna sauƙi na nan sai shaɗan ya mamaye ka sai ƙara duniya ka shi kuma shaɗan so yake kai marmaza kai makin wannan suicide ɗin kana yi shi kenan ya samu abokin zama a jahannama an gane ko mutum ya je sa bom a cikin shi ya je shiga cikin jama'a ya tayar yasa wani malami ya rubuta littafi ya ce fakir kabla an tufajjir kai tunanin makomanka fakir mai masiraka kai tunanin ina za ka kabla an tufajjir kafin ka tada bom din kuma na ce duk wanda ya kashe kanshi da wani makami da wannan makamin za a rika kashe shi a jihannama top lalle ba ma ba mai za ta tashi a jihannama kuwa wallahi za su ta tashi shi ta ɗan wuta ba zai zauna lafiya ba mun gano nan da kyau ku yanzu ka inna lillahi wa ya gamsar da mutum ya gamsu waye wannan aikin ni a duniya akwai abin da za ka gaya man in gamsu in kashe wani ko in kashe kaina kai in akwai gaskiya za dai ka daɗe ba ka gama gamsar da ni ba wala malam in ka ce min in je in yi da falala nan ce ba matsala fa ka fara an gani koko waye kai ba za ka yi ba sai ni koko kai ba ka san aljannan ne sai dai ni da tsohona zancen wofi ka sani wauta ce kai ka je ka yi mana koko kai kawo bayani ka iya ma'ana ni in je in kaje kai na kai kana nan kana cin kaji da wainan kwai a gari ya kake yayi ai kai oga daga na gaba akan ga zurfin ruwa je ka tayar mana kai mana kai kana nan kana kwance akan hukikiyan shimfiɗa kartin matan ka suna ma tausa kawai ni gaje ka ce je je ba kai na a cikin matsala a ai mu masu ƙananan imani ne ku ne masu manya koko wai wannan tambayin ga kasa yi sai kaga kai kai ne leader ai kaga imanin ku babba ne kaga yin labai ai sai kai ka fara mu gani mu gan kai imani da haka zai ce to yanzu ni na na kashe kaina yanzu wa zai ci gaba da jagoranci zai ka ce ni zan yi ko ce ni zan yi nan da nan zai ce kana neman kujerar shi to ka baka da imani ai me nace dan me ya kace ni ba muna tare amma dai kai ka fara inda ka yi imani da wannan abin domin annabi ma san da aka ce a yanka ba su yi ba ba shi fara ba ya je sarkobo ba shi fara yi ba to kai ma ka yi mana amma idan allah madaukin sarki ya rubuta mutum biyu da rabo ko to wallah malin sai je sai shi ne allintiha shi ne mutum ya kashe kanshi fahunaka man idza zaqadhul gumum a duniyar na akwai wanda idan damuwa ya mai tsanani wa hadarat rihilatul humum ko sannan wa hadarat rihilatul humum kuma ya zama kuncin ya zama mai yana ganin kaman ba zai gushe ba walam yajid min kurbihi mutanaffisan kuma bai ga abin da zai yaye mai damuwan shi ba wala min mudayiqihi makhrajan kuncin da ya shiga kuma ba zai iya fita ba aqdama ala qatl nafsihi sai ga yaji waya kashe kanshi waya ba wani haushi kai ani duk duniya ba wanda zai kashe kanshi ba na haushi an gani kaga wani yarinya za a mata aure saboda kawai fitar rabo wanda zai ta fada rijiya mun gano wannan kyau ko in ba kai ba rijiya duk duniya ba wanda zan mashi in ba shi ba rijiya in ba manzan Allah ba duk duniya ba wanda ya isa kai ni ko kuje kaina ba zan yi akan kowa ba ka ji wannan duk duniya ba wanda zan ma wannan ba kisan kai ba amma zan maka biyayya da ɗa'a ɗari bisa ɗari duk abin da shari'a ta hana ko ba zan yi ba ya kada ka san wannan biyayya zan maka ɗari bisa ɗari in kuma ka zo hallaka ko wani abu zan iya kare ka da zai iya haifar da kashe ni amma ni da kaina an kashe kaina a wannan ba zai yiwu ba za ga mutum ya bata mai rai ce wai da ma in mutu kai ya ni zan mutu shi ya ya ba zai mutu ba shi Allah ya kiyaye da ma dai in mutu da ma dai shi ya mutu dai ni wallahi da ba a yi ni ba a'a ya ba a yi ni ba a da dai ba a yi shi ba duk wani abin da za ka auna ka auna a kan wancan mana ya ke auna a kaina ko ji mutu ya ce billahi lazi in na yi kaza in mutu arni a ya zan mutu arni a inda na yi wannan abin ka mutu arni ne jama kuna gane wutan mutane ko mutu ya ce wallah da la'in ban yi kaza ba ya shiga wutan jahannama a ya zan shiga ya shi ba zai shiga ba jama kuna gane hikiman aha subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum